بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا هارون بن معاوية وهو كذلك ها قال حدثنا يحيى بن حماد عن ابي عوانة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله نحوه عبد الله يعني ابن مسعود قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بنحوه قال عبد الله إذا أطلق عبد الله في الكتب الستة المراد به عبد الله بن مسعود قال عبد الله أيها الناس يا قتار متاني innakum satuhdisuna wa yuhdathu lakum tabbas ku za ku kirkiro abubuwa ku kuma za a kirkiro muku fa idza ra'aytum muhdathatan in kun ga abinda aka kirkiro sabon abu ko bid'a to menene magani yace fa alaikum bil amri al awwal alaikum bil amri al awwal menene al amru al awwal ma sawa'an dabara ake so a ma addini shubha ake so a kawo turawa ne suka zuga mutane suna ba su abin da taimaka musu zo su duk abin da aka kawo abdullahi ibn sa'id ce alaikum bil amr al awwal sai a duba da yaya ake sa'annan kuma alaikum bil amr al awwal din akwai kalma ta imamu malik da take karfafa wannan me ya fada la yasluhu ya wannan karshen al'umma ba abin da zai gyara ta sai abin da ya gyara ne farko an fahimta sai abin da ya gyara na farko in ba abin da ya gyara na farkon aka bi ba to ba an kama hanya kenan sai in Allah kaɗai sai inda za a jadiri قال حفص كنت أسند عن حبيب أنا أبي عبد الرحمن ثم دخلني منه شك قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عون عن محمد قال قال عمر لابن مسعود سيدنا عمر يفرى مع عبد الله بن مسعود يجي ألم أنبأ أو أنبئت أنك تفتي ولست بأمير an ba ni labari kai kana ba da fatawa kai ko ba kai ne shugaba ba an fahimta saboda fatawa ta shugaban musulmai sai wanda ya ayyana wani shi ne mufti to ya zama shi ke da izinin yin fatawa kenan an fahimta to sa'an nan sai ce mishi walle harraha man tawalla qarraha alharara tadullu ala su'uba kenan ko ma'ana walli har karin magana ke dai zamo walli harraha man tawalla qarraha ay man tawalla qarraha wanda ya jibinci al'amarin shi mai lagwada suka ji dadi suka yi menene menene in wahala ya zo a dora musu a je a nemo su a dora musu an fahimta shine mana walli harraha man tawalla qarraha wa'anda suka nadi su ne malamai wa'anda suka nadi su ne shugabanni wa'anda sai ana tafiya rayuwa in abu ya rikici shi a nemo su ku taho ku zo man tawalla qar wallim qarraha man tawalla qarraha an fahimta babu yace wani babi قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال يتي أبلايد مسعود يتي إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى lamajnunun tabbas duk wanda ke bada fatawar duk abin da aka tambaye shi ce wallahi mahaukaci ne bai san abin da yake ciki ba قال أخبرنا سيد بن عامر عن هشام عن محمد عن هزيفة رضي الله عنه قال إتي سيدنا هزيفة إتي إنما يفتي الناس ثلاثة إتي أي متون أكسوكي فتوى لا يمتاني أكسوكي فتوى رجل إمام أول شغبا ورجل يعلم ناسخ القرآن من منسوخ من المنسوخ da malami da san annasi wal mansukh qalu ya huzaifata man zaka to wane ne wanda ya san nasikh wal mansukh qala umar ibn al-khattab biyu kenan saura na uku au ahmaq mutakallaf kowa wa wanda ke dora ma kansa nauyin abin da yafi karfin shi an fahimta قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال أنبأنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي أبيدة ابن هزيفة قال قال هزيفة رضي الله عنه إنما يفتي الناس أحد ثلاثة لا يمتاني أكسوك فتوى رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه ما لم من ديس الناسخ لا القرآن ده منسوخ قالوا ومن ذاك سكتي توايسا ونن قال عمر بن الخطاب قال وأمير لا يجد بدا da kuma shugaba wanda yake ba makawa sai ya yi fatawa ɗin, au ahmaq mutakallif ko wawa wanda ya ɗora makansa nauyin abin da ya fi ƙarfin shi. Sun makala Muhammadun, falastu bi wahidin min hazain, to ni ba ni cikin ɗaya daga cikin wayannan guda biyu shugaba, wanda sun nasu wal mansukh. وأرجو ألا أكون الثالثة إنا فاتا كن زمون أكشيني و واوا قال أخبرنا جعفر بن عون عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال من علم منكم علما فليقل به duk wanda ya san ilimi ya san abu ya faɗi abin da ya sani ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم wanda bai sani ba in an tambaye shi ce Allahu a'lamu ina mana Allahu a'lam da Hausa eh Allah shine masani ko Allah shine mafi sani eh to abinda ka sani da wanda baka sani ban ka ce Allah shine masani ko mafi sani kai laifi kayi kuskure fa'in al'alima iza su ila amma la ya alamu saboda malamin an tame shi abinda bai sani ba ƙala Allahu azza wa jalla a alamu sai ce Allah shi an masani wa kan ƙala Allah li rasulihi Allah ya fada wa manzansa kul ma as'alukum alaihi min ajirin wa ma ana min al-mutakallifina التكلف ليس من عادة الأنبياء باسا كلفها مكنسا منذ الله بايا دورا بايا كلفها مكنسا قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أبي رجاء عن أبي المهلب أن أبا موسى رضي الله عنه قال في خطبته أبو موسى يفعل أجل خطبته man alima ilman falyu'allimhu duk wanda ya san ilimi ya karantar ya sanar da mutane falyu'allimhu nasa ya sanar da mutane wa iyyahu an yaqula ma la ilma lahu bihi fayamruku min ad-din ka shedin shi kada ya fadi abin da bai sani ba in ba haka ba zai fita cikin addini zai yi kafirce kenan wa yakunu min almutakallifina ya zama cikin waɗanda suke kallafa ma dora ma kansu abin da yafi karfin su qala akhbarana amr ibn aun an khalid an khalid ibn abdullah an ata ibn sa'ib an abi al-bakhtari wa zazana qala qala ali ridwanullahi alayhi sayyiduna ali yace wa bardaha ala al-kabid إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم وبردها على الكبد على الكبد معنى برد سنيك الكبد هانتا yace kwanciyar hankali da sanyin rai shine in an tambaye ka abinda baka sani baka ce baka sani ba me yasa ya faɗi haka kana cewa baka sani ba shikenan minti biyu uku wannan tsoro da kake su ce ai bai sani komai ba amene ne minti biyu ya uku ya wuce amma in ka faɗi abin da baka sani ba sai ka kwana kana tunani ya za ka yi me yasa ka faɗi haka ya za a yi ka samu abin da za ka kare kanka to sai ka kare kuma durumi a cikin bata an fahimta قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن عطاء بن الصائب عن أبي البختري عن علي رضوان الله عليه قال يا بردها على الكذب على الكبد أن تقول لما لا تعلم الله أعلم yace kwanciyar hankali shine abinda baka sani baka ce Allahu a'lam in aka ce Allahu a'lam ko abinda ka sani in ka ce Allahu a'lam kai kuskure ne to balle abinda baka sani ba duk darajar ka da ilmin ka kai mala'iku ne da yace akhbir qalu la ilma lana me suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana me yasa su ba su a'a sai ka faɗi abin da yake akwai قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا عمير ابن عرفجاء قال حدثنا رزين أبو النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا سئلتم أما لا تعلمون فاهربوا in aka tambaye ku abinda ba ku sani ba ku sheka da gudu ku gudu qala wa kayfa al-harb ya amir al-mu'minina suka ce yayi zamu gudu ne ya amir al-mu'minina ana tambayar mu mas'ala qala taquluna Allahu a'lam kuka ce Allahu a'lam ka ruga ka sheka da gudu kenan قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مسلم البطين عن أزرع التميمي قال قال علي رضي الله عنه وبردها على الكبد ثلاث مرات وبردها على الكبد وبردها على الكبد وبردها على الكبد قالوا وما ذاك يا أمير المؤمنين سكتشي ميكينا يا أمير المؤمنين قال أن يسأل الرجل أما لا يعلم فيقول الله أعلم duk wanda aka tambaye shi abin da bai sani ba yace Allahu a'lam ya samu kwanciyar hankali da sanyin rai da sanyin hanta kunyan kenan shine lokacin da yace ban sani ba magana ta wuce ya ji kunya kadan ya wuce amma in ya faɗi abin da bai sani ba ya faɗi abin da ba daidai ba shi ya sani ai ku ne ba ku san cewa bai sani ba ai shi ya san al-insanu ala nafsihi basiratu shi ya san bai sani ba zai je kasa bacci to me yasa na faɗi haka to me yayi ta bincike ko zai samu abin da zai kare kanshi to yanzu kuma zai kare shiga dawa ya shiga daji kenan Allah ya kiyaye قال أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسير عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن مسألة فقال ونيتم بي أبلاد عمر وتتم بي سيتي la ilma li biha ban sani ba ban sani ba falamma adbara ar-rajulu qala ibn umar da mutumin wanda yake tafiya tafiya kama hanya sai ibn umar ya ce ni'ma ma qala ibn umar ma dalla da abinda ibn umar ya faɗa su ila amma la ya'lamu fa qala la ilma li bi an tambaye shi abinda bai sani ba ya ce bai sani ba ma dalla da wannan jawabi da ya faɗa قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي قال لا أدري نصف العلم بن سني با رب علمي يا أكي بن سني با يزمو رب علمي shi ma shi ne ma rabin ilimi ne ko ka sani ko baka sani ba ka sani rabin ilimi baka sani ba rabin ilimi ba haka bane ba man la yajri wa la yajri annahu la yajri فاجتنبوه فإنه من لا يدري فأدرى أنه لا يدري to wanda bai sani ba bai san kuma bai sani ba aka ce ku nisace shi shedani wanda bai sani ba ya gano cewa bai sani ba to abin da yake bukata a shirye da shi zai zai fahimta haka ne shi yana cin usul mazhabil malikiya alkitab was sunna wal ijma wa wa wa wa qawlu la adri قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله العمري عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر يسأله عن شيء فقال وانا متين يزوينا تنبي عبد الله بن عمر مسألة شيء يشي لا علم لي بن سنيبا ثم التفت بعد أن قفا الرجل da mutum ya bada baya sai Abdullah da Umar ya waiga sai ce fa qala ni'ma ma qala ibn Umar يسأل عما لا يعلم فقال لا علم لي يعني ابن عمر نفسه أنت ما يشاء بن بسني بيتي بسني با يا هوتا باقى بني با قال أخبرنا محمد بن قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان عامر إذا سئل عن شيء يقول عامر الشعبي أنت ما يشاء أبسيتي la adri ban sani ba fa in raddu alaihi in aka saki qala inni halaftu laka billahi in kana li bihi ilmu shi hai ma razuwa na rasa da Allah ban sani ba to me kake so in yi ƙarya in halakar da kaina qala akhbarana harun bin muawiya an hafs ana ash'ath an ibn sirin qala yace ma ubali su iltu amma a alamu au ma la a alamu yace ban damu ban an tambaye ni abinda na sani ko ban sani ba li'anni idza su iltu amma a alamu qultu ma a alamu saboda in an tambaye ni abinda na sani sai in faɗi abinda na sani wa idza su iltu amma la a alamu qultu la a alamu an tambaye ni abinda ban sani ba sai in ce ban sani ba me laifin da ke cikin wannan ba komai haka za ka faɗa amma lokacin da tambaya ta zo shaidan sai ya zo maka eh ai ba da waya ba an zo ne gaba da gaba sai ai mai a ce mai قال أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول قتل حلال ولا حرام ban taba jin Ibrahima yana faɗa cewa wannan halal ne ko haramun ba ne saboda me inna ma kana yaqulu kanu yakrahuna yatakarrahuna wa kanu yastahibbuna suna kin da sun malamai sun ki wannan malamai suna sun haka malamai amma shi yace haza halalun wa haza haramun a yace ba zai sa kanshi cikin wannan ba wayannan fa da ake kiran su manya-manyan malamai kenan lokacin su fa zamanin su manyan malamai kenan a cikin ilimi da tsoron Allah باب تغير الزمان وما يحدث فيه وما يحدث فيه أو وما يحدث فيه دك وما يحدث فيه وما يحدث فيه نم بيوني باب ديزو cancanzawan zamani da abin da zai faru a cikin zamani in ya canza قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله عبد الله ابن مسعود يجي كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير يا يا حالكم زي كسانشي إن فتنة تزو تللبيكو babba zai tsufa yaro kuma zai girma a ciki to ya halinku zai zamo wa yattakhidhu hannasu sunnatan mutane su ɗauki wannan fitina bid'o'i su ɗauki wannan su ne sunna a cikin zuciyarsu har ga Allah in ka taba wannan za ku yi tashin hankali amma ka jefar da sunnar manzo Allah ko ina ba su damu ba kana taba sunnar sai shi ka taba ka taba ka taba wani ka taba wani an fahimta duk abin da kake gani din nan sai da aka bada bayani aka yi ma bayani aka horore maka aka faɗa ma ga yadda za ka yi to amma sai kai ka zo ka ɗaya faro karatunka in kai karatu ka karanta ka zo ka karanta har ka kai lahallari ko ishmawi ko izziya duk suna koya maka tsarki alwala sallah zakka abin da suke koya in ka kai nan sai ka tsaya baka wucewa to a waɗannan abubuwa da yawa ba za ka san su ba ya za yi ka san su ba za ka san su ba karanta ba shi yasa duk sa'an da aka zo ana karanta maka kuma sai kana jin su sababbin abubuwa kana jin su sababbi yanzu abin da sayyidina ali ya fada sayyidina bakar shine sabo ko abin da lahallari ya fada malam mai lahandari da lahandari cikin shekarun suna da ishmawi da izziya da kome ne har risala wanda yake ba karamin littafi bane risala din saboda ibn abi zaid qayrawani da dadde ne kuma ilimin ka karanta aqidar sa kai mamaki amma su ka saba in ka ji wata magana da an ce sayyidina ali ya fara ko ne menene da menene ya haibu sai kana ganin ai wannan baka taba jin shi ba to baka baka bi inda zaka ji shi ba ya za ka ji shi fa'iza guyirat kalu guyirat sunna yake tambaya su yaya halin ku zai kasance lokacin da fitina ta zo ta rufe mutane manya suka tsufa a ciki yara suka girma a ciki mutane suka ɗauki wannan bidoi su ne sunna in aka ce a daina sai su ce an canza sunna an taba sunna sunnar su kenan ko tunda bid'a sunnar su ce ba yadda za a yi bid'a ta zama sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Kalu shi suka tambaye shi wa mata zalika ya aba abdurrahman yaushe haka zai faru ya kai uban abdurrahman ka qala sai yace idza kasurat qurra'ukum idza kasurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum وقثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة in makarantarku suka yawa kowa wannan zai iya karatu wannan zai iya karantarwa wannan zai kafa kofar gidansu wannan masallaci unguwarsu wannan ya naɗi wannan ya fito ba naɗi wannan ya kaza baki ɗaya kowa malami ne ba ka bane ba amma qallat fuqaha'ukum waɗanda suka fahimci addini sun yi kaɗan sai an ne sai an bincika sai an nemi inda su to da ganin alama haka kaga an an bata kenan an kama hanyar bata kenan kowa na da iko magana kowa na iya magana kowa na da kaza kaza kaza kaza ko gada yayi gidansu ko a'a dora shi aka yi ko menene da menene amma ba su da fikihu ba su san addini ba ma'ana fahimtar addini yayi kada babu sa'annan kasurat umara uku shugabannin suka yi yawa ga sarki ga fadawa ga gwamna ga fadar gwamna ga shugaban ga sunan da yawa baki daya wa qallat umana uku amma wannan yawan da kyar za ka samu amini guda ɗaya ko biyu ko uku ko ɗari ko dubu ko waƙallat umana uku babu aminai babu umana kowa ya shiga magana ta kare saboda mai kasurat ƙura uku waƙallat fuka ha uku waɗanda suke halatta musu suke bara musu baya suke faɗa musu ɗin nan su ne wannan ya yi karatu rabi wannan ya fahimci kuskure wannan ya yi kaza kaza wannan ya yi kaza kaza da an jawo shi sai ya faɗi abin da yake so abin da zai daɗaɗa maka an fahimta to daga nan shi ne sai aka zo kasurat umara uku wa kallat umana uku amintattu ba amintacce sai ga da kyar za a samu ɗaya ko biyu ko uku cikin ɗari ko dubu to don Allah ya za a yi tafiya ta yi tafiya ya za a yi tafiya ta yi tafiya najeriya an ce tana karkasa ce ta fi ko ina kasu turawa kansu sun san darajar najeriya wajen arziki mai ha kujera na biyu kujera ta biyu a ingila ya ce kudin da ake ɗebowa najeriya ana kawowa in an taba adadin wannan a cikin ingila za ta durkushe ba za ta yi tafiya ba za ta daina aiki amma gashi ana nan mai sa hula ya sa mai hawar mota kullum za a canza motoci kullum za a canza ana nan ana cin abinci har yanzu ana jin jiki Allah ana jin jiki me ya haifar da haka rashin aminci rashin amana lokacin da kuke cewa ana jin jiki ana mutuwa da talauci ana wa'yansu in kaga abin da za a kwa ɗebo a wajensu yaushe suka tara wannan yaushe suka tara wannan da ba yadda za a ce wani maloniya ne fa sai ɗan kasuwa masu kamfani masu mai masu mai masu mai don siyasa ba mai kuɗi ba ne ba kuɗi ya je nema ba kafin a ce mutum ya tara miliyan ya zama miliyoniya zai ɗau lokaci ana ta aiki ana ta aiki ana ta aiki amma yanzu kana mutum na ɗarewa kan kujerar da yake fama ɗin yana ɗarewa ko chairman na local government ko gwamna ko wane ne da wane ne in sha Allah ku gaji kasuwanci tun daga kakanninku har izuwa kanku ya fi ku zai fi ku kuɗi saboda ko fama kuke yi a kasa a sayar a sau a yi kamfani a yi menene shi shekara ɗaya zai tattara kuɗin kasan baki ɗaya mallakarsa ce duk faɗin kasar mallakarsa ce ya bayar da su kyauta ko? sai ya bayar da su kyauta? ya? me? ce taskace ya yi ne ya yi ne sayarwa ake sayarwa ake ana bukatan kudi sayarwa ake balle kasan da Allah ya mata albarka lokacin farko-farkon al'amurra rime Allah ya ji kansa da ya yi abin da ya yi ya ce an gama rabe kano sai dai ku je sama ku nemi filaye ashe ba abin da ya yi a cikin wane ya zo wase ya zo ba abin da bai yi ba muna karatu muka ce tun daga gidan rediyo har abbatuwa daji ne a mai da shi wakafi ya zama na musulunci kenan muka ga ana ta gine-gine har hai doka ba a gini kusa da haitan shi jikin haitan shi ma aka gina har zuwa abbatuwa ba haka aka yi ba haka ake tattara kuɗi cikin buhu aka yi mishi da yamma daga kasuwar samun ya ci kuɗin? ya ci kuɗin? bai ci kuɗin bai ci kuɗin ba bayan shi wane ya zo wane ya zo wane ya zo kowa zai zo ya iya abin da zai yi sai ya tafi sai ga wani kuma ya zo ya ga wa'insu waje jama ba a tabo su ba yasa duk abin da za ka taba sai ka taba ka gama kano kamar ba a yi komai ba to kasa mai albarka irin mulkin kasa a ce mutane suna ciki kuma suna wahala asibiti ba komai marasa lafiya ba komai kaza kaza ba komai saboda me kowa yana bukata ne ma kansa وكثرت أمناؤكم وقلت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل بعمل الآخرة تولنا يا شافي واكينا والتمست الدنيا بعمل الآخرة واجي كراتون شكدا كوا يزي سامي زونا كوا يسامو شغا وجن مي ملكي kowa ya samu shiga wajen kaza kaza kaza ya je a faɗa masa komai da sunan addini kuma duniya ke cikin zukatan kowa banda duniya ba abin da ke cikin zukatan kuma ka yi hakka gaji ba za ka wadatu ba sai in Allah ya wadata ka saboda wanda ya tara dukiyar ya taskace shi ma talaka ne kaman ka kai ne baka sani ba kullun nema yake yi da ya ga wani abin kuma sai sheka a wajen kai da kake neman abin cefa ne baka samu baka shiga damuwa duk biliyoyin da ya tara in ya nemi wani abin da zai samu miliyan ɗaya ciki bai samu ba yana cikin tashin hankali da bacin rai والتمست الدنيا بعمل الآخرة منين عمل الآخرة منين أيك اللاهرة دنيا أنا يد أو كان شكيانتي دق أنا من دنيا أنا يد أو كان كزنت هذا شكيانتي دق أنا من دنيا شكي كذو كذو كي إلمي إيماني إلمي الديني كان أنا من دنيا دون الله بكي خسارة با كاي خسارة والله كاي خسارة sai ka zama kullun cikin talauci kake Allah yana kallon ka kana yaudarar mutane kai na Allah ne kai dan Allah kake kai malami ne kai menene da menene kuma Allah yana kallon zuciyarka banda duniya ba abin da ke gaban ka a lokacin da kake fishi kana magana kamar da gaske din Allah yana kallon ka wallahi in aka mika musu duniya imanin aqidar ma za su dauka su bayar su huta أم فهمت قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله إن كجانشي عن علقمة ببان الماجن عبد الله دم مسعود عن عبد الله رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير إذا ترك منها شيء قيل ترك تركت السنة يا إذا كسامو كونكو يا إذا كسانشي إن فتنة تزو ترفي متاني من يدو سكا سوفا أشكي يا هرا سكا جرما أشكي in aka ce za a canza sunna sai bid'a sai su ce an taba sunna ma'ana bid'a ta zama sunna kenan a wajensu an fahimta amma ainihin sunna ba ruwansu da ita ba su damu da ita ba an fahimta qalu wa mata zalika suka ce yaushe haka zai kasance qala idza zahabat ulama'ukum malamai suka tafi ya saura muna malamai ko wa kasurat juhala'ukum jahilci yawa wa kasurat qurra'ukum وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين أكنيمي إلمن با دن أتي مكام الديني با دن أسام شوغبانشي دن أشهر واني تشيني واني واني تسوني واني واني تسوني كذا واني تسوني كذا duk tallata kansu suke yi tallata ana tallata kai ne kafin kasuwar bukata ta kai ta zo in lokacin ya zo in lokacin da aka ce za a yi zabe 'yan siyasa su ma idinsu ya rufe waye zai taimaka masu samu ko da ƙari mutum ɗaya ne eh? ba su sani ba ne ma? dan siyasa jarinsa shi ne mutane yasa ƙuri'an limamin unguwanku da ƙuri'an karuwan unguwanku duk ɗaya da wajen ɗan siyasa ba wadda ba a so ana so ko ba a so da mashayi da fasiki da menene da menene ana bukatar abin nan ɗinsu su ma ake bi ana tattarowa eh saboda sun fi yawa suke waje su waye taba zuwa yace ku zabe ni zan hana karuwanci zan kore ku zai mene da me za ce za gyara muku aikin ba haka bane ba wa tufqiha li ghairi din aka nemi ilimi ba dan a gyara addini ba saboda a samu duniya kawai Allah ya kyawaki Allah ya kiyaye قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال أنبئت أنه كان يقال yace an ba ni labari cewa da manya suna fadar cewa wailul lil mutafaqqihina li ghairi ibada boni tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda ke neman ilimi ba dan su yi ibada da ilimin ba wal mustahillina al hurumat bis shubahat da waɗanda suke halatta abubuwan da aka haramta da shubaha kada kira shi ka bashi abinci ka bashi kuɗi ka ba shi fili ko ka ba shi kudi ya sai mota ko ka ba shi mota ko ka ba shi abin da duk abin da aka haramta zai zo ya kawo ma shubha ciki halatta ma tunda abin da kake so kenan in bai maka haka ba ba za ku shirya ba ba za ka ba shi ba sai ya maka ya karba ya tafiyarsa tun daga nan kuma ya shiga talauci kenan har abada tunda ya to wal aklu bishafa'ati wal aklu bid-dini ina mana al'akulu biddini akwai wani sharhin lahallari mai fadi haka ta gefe wani malami ne mai tsanani ya ce ko carbi kai irin shirin waɗansu daban ka zo wajensu ciniki ka rike irin nan carbi don su rage ma akalta biddini eh za ka je kasuwa sai abu sai ka rike irin wannan carbin da sun ga alaman carbin sun san to ko kwandala suka rage ma ya ce akanta biddini eh cewa shi malawa a za ka shiga kasuwa kasa inda sai ka tsefe geminka ya tsatsaya sosai ka bi wajen ahalin sunna kana daga geminka wallahi akalta biddi eh me yasa baka yi ba a cikin gida ya yi sayayya ha malami baya zuwa wajen malaman sayayya neman gona yake ya noma kuma a hana a hana haka muke noma muke sai kai in akwai abinci gida shi kenan abadan ba za ka aiki almajirinka ba ba za ka ne tsakanin kai da kowa sai dai ranta min kaza in na samu in dawo maka da shi ko manzo Allah ya yi ya kalli ba shi ba haka ba noma za ka yi kana son fili ka yi noma to wanda ke so ya yi noma zai roko kuma zai mai kaza da kaza kaza to fi gonan noman sunanka ya fito aka soki haka aka haka so ya aka ka sani ko to ma'ana sai an tilasta ka kaje kaje ka sayar da mutuncin ka kai maka wani ya kawo ka kawo da kai wani ya kawo ka kawo da kai ni noma zan yi to filin noma ai ana duba ana duba ga sunan wani na aka cire aka yar ya aka yi kuma ba labari har shekara to yanzu mana an karya ma program dole ka nemi rance ka sai abinci ka ajiye don wannan lissafin ya karye kai shinkafa kai alkama kai menene suna zube zaman lafiya shine abinci da nan gida eh masara ai tuwo balle yanzu wa yake mutu ga siman vita in shinkafa ce an noma aje alkama ce ai tuwo ai burodi ai almene da almene to noman an hana tun da sunan wane a soki kuma aka soki wanda aka soke kuma yake zuwa ya faɗa maka har shekara ta kewayo kana jira ka ji labari ka ji labari to sai zama dole ka nemi rance ka sai abinci ka aji saboda ka kare mutuncinka ai haka kuma ai haka ba ai haka kuma ai haka ba ai haka kuma ai haka ba wani yaro ya bugo waya muna karatu jima ya yi digiri tintin ana magana shi dan suwa menene da menene na ce kaga kafin mutum ya zama alis suna fa ba karamin aiki ba ne wallahi wallahi tallahi ba karamin aiki ba kafin ka zama sunna ka rike sunna mai manzo Allah ce almutamassiku كالقابض على الجمرة هكذا demotion za a yi ma kora za a yi ma kun dai faɗa yanku in ce musu ba aiki mai sauki ba ne faka zama ahalin sunna ko kowa sai ku ce ahalin wallahi shekaran ya bugo min waya kamar zai kuka ce malar na ga abin mamaki wallahi na ga abin mamaki قال حدثنا صالح بن سهيل مولى يحيى بن ابي زائده قال حدثنا يحيى عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال لا ياتي عليكم عام الا وهو شر من من الذي كان قبله wani yaro mana wannan fce lokacin na je sabbatical ina karantar da shi yaron hadija ne da mene da mene ne ya ce mala ai na ce kai kuna noma muka ɗauki mutane da na dada da wani aka je aka duba inda ya ce suna noma na biya kuɗi komai da komai ya je noma aka yi noma aka je aka ga an samu komai abin da ake so tun daga nan ban gan shi ba har yau ya fi shekara goma sha sai ta ran na zo gareji sai na tarar da shinkafa buhu uku tsohuwar shinkafa wacce take da ta fi shekara nan ya zo bana nan ya zuba gareji sai koma ya tafi malam ya za a dace a kyale shi wata ran na zaune aka ce ga yaron ya dawo fce yana karatu malam a kama shi a kada shi a yi menene na ce ba abin da za a yi mishi ku kyale shi da allah da ya halicce shi a kamo maka shi ne ko a rike shi ko na ce ba na masu ugan shi ya sauka lafiya Allah ya kiyaye gaba ba shi kenan ba hajjar zuban gan shi ba kuma waɗanda suka je aka ga shinkafa ta yi waje ne mai ni'ima mai lema mai komai da komai za a samu shinkafa sosai wanda za a ci shekara har sai ya gudu hajjau ban gan shi ba kuma almajiri na ne kuma na karanta da shi amma inni lastu ani aman akhsaba min amin bana nufin shekara wacce aka fi samun abinci da wata shekara wala amiran khairan min amirin ko wani shugaba fi da yafi wata shugaba walakin ulama'ukum walakin na ulama'akum wa khiyarakum wa fuqaha'akum yazhabuna wannan duk lokacin zai wuce za su tafi thumma la tajiduna minhum khalafan ba za ku samu waɗanda za su iya maye musu ba waya ji uƙaunin ya ƙi al'umura bi ra'ayihim sai mutane su zo sai sai su yi ta kiyasi da ra'ayinsu abinda ra'ayinsu ya nuna musu da shi za su yi aiki ko? lokaci ya cika ko? an yi haka ko ba yi haka ba haka aka yi hakuri sai ma sai ka yi hakuri demotion za su yi ma korarka za su yi Allah mahadi na fi man hadait wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم